بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau goma ga watan zulqada shekara ta 1436 hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 24 ga watan takwas shekara ta 2015 a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan sura mai albarka suratu yunus alaihi salam wanda yau muna darasi na biyu na uku a cikin wannan sura mai albarka za mu tashi akan rubu'i fadin walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra ijalahum na ma'arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون wannan aya Allah madaukin sarki yana bayani ne akan ɗabi'ar mutane na gaggawa mutum wato an halicce shi da gaggawa akan neman abu musamman wajen neman alheri idan mutum ya ga zai samu wani abu na alheri to yana gaggawan ya same shi daman Allah ya ce wa kanal insanu ajula dan adam mutum ne mai wato ajal mai gaggawa Allah ya ce da Allah zai gaggauta wa mutane sharra sijalahum bil khair ya gaggauto musu sharri a kansu kamar yadda suke gaggauto wa kansu neman alkhairi laqudiya ilaihim ajaluhum to wallahi da ya kammala musu ajalinsu ai la ahlaka man da'a alaihi wa amatahu da wanda wannan ya yi wannan gaggawa to da Allah ya halakar da shi da kuma ya matar da shi kalmar laqudiya bi dhammil qaf wa kasr dad daga qada ne kammalawa da yanda kuke gaggawan a baku alheri da haka Allah zai gaggawan saukan muku da sharri to da an kammala labarin ku babu shi law yu'ajjilu Allahu annasa ijabata da'awatihim fi sharri da Allah zai gaggauto wa mutane irin addu'ar da suke ta sharri akwai mutum da zaka yana roƙar wa kansa sharri da mummunan abu kamar yadda yake gaggawan neman alheri kamar yadda yake neman alheri kuma yana neman sharri to da Allah zai amsa wannan addu'a da ya halakar da su tuntunin da labarin mutum ya kare ga misali nan annasur ibn al-haris annadur ibn al-haris kamar yadda Allah ya faɗa yana cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim cikin suratul anfal kaji wata magana ya Allah in dai wannan gaskiya ne daga gare ka wannan da'awa da wannan annabi yake wannan kira wannan ƙur'ani idan har gaskiya ne daga gare ka kaga mai kunya ce Allah ka shiryar da ni Allah ka dora ni akan hanya ta ƙuri sai ce ya Allah kai mana ruwan duwatsu kai kaga wannan iya dolanci kenan na kafirci in dai sharri ne to ya Allah ai in dai ba in dai alheri ne in dai gaskiya ne to ya Allah kai mana ruwan duwatsu daga sama hijaratan min samai aw itina bi azabin alim to Allah ya kiyaye mu shine Allah ce fa nazaru alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun sai mu bar waɗanda ba sa fatan tsammanin gamuwa da mu ko kuma ka ce la yarjuna liqa'ana waɗanda ba sa jin tsoron wato hisabi da kuma tashin alkiyama لا يخافون البعث والحساب سيم بس في طغيانهم يعمهون suna cikin wato ɗuhuyan ƙetare iyaka da zalunci ya mahuna suna ainihin wato taraddudi suna kaiwa da komowa wannan yana nuna mana duk mutumin da yake baya neman alkhairi a gare shi da Allah ya biye shi ya amsa abin da ya roƙa din a wajen Allah da tuntunin labarinsa ya ɗauke so yana da kyau mutane kullum mu zama masu fatan alkhairi wa kanmu mu daina yi wa kanmu fatan sharri mu daina faɗin maganganu marasa amfani da mutum zai yi wa kansa da kansa baki ya halakar da kansa ya tabar da kansa Allah kiyaye to bayan nan sai ce mai malam وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون الله ya ci gaba da bayanin hali irin na dan adam wa idza massa al insana ad-durr idan wato tsanani da wahala shine ad-durr anan al-jahd wal mashaqqa ko shidda idan tsanani da kunci ya shafi mutum ko ya samu mutum ɗabi'a irin ta ɗan adam lokacin da ya shiga cikin wahala lokacin da ya shiga cikin kunci da ana lijambihi sai ya rinka kiran mu in ji Allah lijambihi mana a ɓangarensa yana kishin gida ma yana kiran Allah yani da ana ala jambihi muttaji'an sai ya kiraye mu a kishin gida mutum yana kiran mu au ka'idan ko yana zaune yana kiranmu au ka'iman ko yana tsaye yana kiranmu ma'ana Allah yana nufin dan adam halinsa in ya shiga cikin wahala yana da gaggawan neman taimako a wajen Allah idan ya shiga kunci ko a kwance yake sai ya kira Allah ko a tsaye yake sai ya kira Allah ko a zaune yake sai ya kira Allah jami'i halatihi kuma daman dan adam baya barin ɗaya daga cikin waɗannan halaye guda uku ko dai yana zaune ko kuma yana tsaye ko kuma yana kishin gide ko akwai wani hali na hudu kishin gide din nan ya hada da kwanciya duka an yattaji al-insan ala shiqqihi mutum ya dogara a wani bangaren sa al-ayman aw al-aysar ko dai na dama ko na hagu to anan Allah yana nuna mana cewa ɗabi'a irin ta ɗan adam halinmu idan mutum ya shiga wani yanayi bai da haƙuri sai ya kiraye Allah a kan gadon rashin lafiya yana kira in ma a warke ke yana kira in ma lafiyar sakalau dai ya shiga cikin kuncin rayuwa sai ya kira Allah falamma kashafna anhu durrahu yayin da muka yaye masa kalmar kashafna tana nufin dafana yayin da muka angije masa muka ture masa muka yaye masa anhu daga gare shi durrahu wannan cuta wannan kunci shine dur marra ka allam yad'una ila durrin masahu sai ya wuce ya ci gaba da tafiya istamarra ala tariqatihi al-ula sai ya ci gaba da tafiya akan ɗabi'arsa ta farko ka allam yad'una ila durrin masahu kamar bai taba kiran mu ba da yace mu taimaka masa akan cutar da ta same shi abinda ake nufi idan ya shiga cikin wahala dan adam in ya shiga cikin kunci sai ya tuno Allah idan Allah iyaye masa damuwarsa sai ya koma ya ci gaba da barna kamar ba shi bane da lokacin da ya shiga cikin kunci yana kiran mu inji Allah ba haka muke ba كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون Allah ya ce kamar haka muka zayyana wa almusrifin masu wuce gona da iri shine almusrifin almutajawizina fil haddi wanda suke ƙetarewa iyaka ko mutajawizina alhadda fil kufri wa shirki wal ma'siya wanda suke wuce gona da iri wajen yi wa Allah kafirci da shirka da sabon Allah muka zayyana musu makanu ya malun abinda suka kasance suna aikatawa na sabon Allah minal isyani haka kuma muka zayyana musu idan sun shiga kunci su ta kiran mu a cikin bala'i wa tarki shukri inda raka kuma su daina yi wa Allah godiya lokacin da suka samu yalwa ɗabi'ar mu kenan in muna wahala mu tuna Allah in mun shiga cikin yalwa mu saba wa ubangiji bari mu buga mana misali talaka idan mutum yana cikin talauci bayi da shi kullum sai ga yana ta kiran Allah Allah ka bani Allah ka bani Allah ka bani ya Allah ina cikin wani yanayi Allah ka taimaka mu sai kuma Allah din ya zo ya taimake shi sai ba shi sai gan shi a gidan giya sai gan shi a gidan caca sai gan shi a gidan barna sai ga yana sponsorin mabarnata da kuɗinsa saboda Allah ya ba shi wadata marraka allam yad'una ila durrin masahu ya ci gaba da tafiya kamar bai taba kiran mu ba in ji Allah akan cutar da ta same shi mutum ne yana cikin ciwo sai ce ya ubangiji ka bani lafiya in bi ka in bauta maka Allah ka warkar da ni dan in maka bauta in kyautata sai Allah ya ba shi lafiya ya zama mai lafiya sai dawo ci gaba da barna marra ka allam yad'una ila durrin masahu ya ci gaba da tafiya kamar shi ya manta ga wani nan mai suna ibnu jamil a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ce ya manzo Allah ka mun addu'a Allah ya bani kudi kudi annabi ce zaka iya yace kwarai kuwa ya daga hannu ya roƙan masa abinda muke nema kullum ko ya daga hannu ya roƙan masa ya ce Allah ka ba ibnu jamil kudi Allah ya hada masa ya bashi kudi ya bashi dukiya ya bashi dabbobi tun yana zama a garin madina dabbobin suka hayayyafa suka yi yawa ta yadda ba zai ma iya zama a garin madina ba sai ya fita daji to dabbobin sun cika gari dole ya je daji ya samu farfajiya fili mai yawa makanun wasi'un kaga daga nan ya fara rasa jam'i da annabi yana kula da dabbobinsa shekara tana zuwa sai aka je aka ce to a bayar da zakka masu karban zakka suka je gurin annabi suka ce a bada suka je gurin shi cewa ga annabi ya turo mu ka bada hakkin Allah sai ce kai al'amura sun yawa nauye nauye sun yawa yace bai bayarwa Abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma aka je wurin sa aka ce a bada zakka sai bai bayarwa dan aike sa'i mai karban zakka ya koma gurin manzo Allah ya ce ya manzo Allah na je gurin Ibn Jamil ya ce ba zai bayar ba Abbas kuma shi ma ya shiru sai manzo Allah ya ce shi Abbas ka ku ga laifinsa ya riga ya bayar da zakkarsa ni na karbe ta in advance ya bayar zakkarsa ta 2016 ya biya ta tun 2015 zakkarsa ta 2017 kaga bata zo ko to tun yanzu 2015 ya riga ya biya kaji auliya ullahi shi yasa da kuka je bai baku ba kuma ba sai ya faɗa ba ni tana hannuna na karbe ta amma ibnu jamil ya ce wa amma ibnu jamil ba wani abu yasa ya ke bar ma yanqimu ibnu jamilin illa an kana faqiran fa aghnahu Allah ba wani abu yasa ya mana ruwa ba ya rike ya ke bar da talaka ne faqiran ne talaka ne fa aghnahu Allah sai Allah ya wadatar da shi talaka ne Allah ya wadatar da shi yanzu zai amfani da wadatar sai saba wa Allah marraka allam yad'una ila durrin masahu to haka da bi ummu suke in muna cikin wahala mu manta da mu'tina da Allah fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun idan sun hau jirgin ruwa suna cikin ruwa tambal tambal tambal kamar zai kifa da su sai su ta kiran Allah su ta kiran Allah su ta kiran Allah su ta kiran Allah amma idan suka tsira suka kubuta sai su dawo su ta shirka sun manta da Allah wannan ɗabi'ar mu ce kuma zargi ne ake yan uwana ya kamata mutum ya zamanto mai bin Allah a cikin kowane yanayi idan da talauci kana bin Allah idan ma ka samu wadata kana bin Allah me yasa ake samun talaka su suka fi yawa a wuraren karatuttuka me yasa talakawa ne suka fi yawa a ainihin masallatai me yasa talakawa ne suka fi yawa a ainihin wuraren ibada me yasa talakawa ne suka fi yawa a makabartu ina masu kuɗi me yasa ba a ganin ku a sahun gaba a masallatai eh mu tsaya mu yi wa kanmu tunani jo Allah ina masu mulki ina masu sarauta me yasa ba a ganin ku a gaba gaba wajen yi wa Allah bauta wajen programs na addini sai dai miskinai talakawa fakirai su ne suke yin tarayya a wajen bin Allah me yasa yanzu ake duba sahu sahu sahu a masallatai ba za a samu mawadata ba me yasa ba ku zuwa masallaci sallah me yasa a masallatan unguwa ba a ganin kuna zuwa sallah sai mutum ya talauce ko ya yi ritaya sai ya dawo ce zai bi Allah wani bai iya karatu ba bai iya rubutu ba na addini na arabiya aka zo ana ce da shi ya yi kokari ya koya sai ce no ba ba matsala bari na yi ritaya sauran shekara biyar zan yi ritaya in na ritaya za ka same ni wato wato za ka same ni da wadataccen lokaci idan na yi ritaya zan zan zo na yi karatu sosai zan rika karatu sai na gama ritaya amma yanzu na aiki ya mun yawa ma'ana ba zai bi Allah ba ba zai koyi ilimi ba sai ya yi ritaya sai mutum ya yi ritaya ka rika ganin sa a masallaci da dan sharbinsa ya aske gemu da dan sharbinsa dan karami da duk ya gama shekarun da ya bai taba taimakon addinin Allah ba baya tuna masallaci ba shi da lokaci za su zo suna mitin ba za su yi sallah ba amma yanzu zai zo su ne za a zo a sa su zauna a masallatai suna fitinan limamai da ladanai sai kokarin cewa a yi kwamiti ba za mu tafi da abubuwa ba tsari ba za su yi ba ba za su gudana ba kuma shi fa ya je ya gama rayuwarsa ba tsarin yanzu kuma zai zo kawo muku tsari ku ji tsoron Allah ku bi Allah a lokacin da kuke cikin wadata ku bi Allah lokacin da kuke da kudi ku bi Allah lokacin da kuke rike da kujerar ku a ofis tana juyawa da ku amma ba wai sai mutum ya gama yin expire sannan ya dawo a lokacin zai bi Allah ba duk da haka din ana son haka amma dai abun kunya ne lokacin da kake da dama ka ka bi Allah sai lokacin da damar ta kubuce ma a lokacin zaka tuno da ubangiji tabaraka wa ta'ala wa idza masal insana durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin masahu kadhalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا نعم ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين Allah ya ta buga mutane misali cewa hakika mun halakar da karnoni karnoni kafin ku lamma zalamu yayin da suka yi zalunci suka yi shirka lamma zalamu anan ana nufin yayin da suka yi shirka da Allah kar ku manta kafin ku fa akwai karnoni alqurun in an ce alqarn al'ummar da tana yi shekara ɗari duk shekara ɗari duk bayan shekara ɗari ƙarni ɗaya duk bayan shekara ɗari ƙarni ɗaya to akwai al'ummomin da suke ƙarnoni ƙarnoni ƙarnoni mun halakar da su ana ja muku kunne mun halakar da su lamma zalamu yayin da suka yi zalunci suka yi shirka da Allah wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzannin su kuma suka zo musu da hujjoji bayyanannu wa ma kanu li yu'minu ba su kasance sun yi imani ba a wancan lokaci kazalika kamar yadda muka halakar da waɗancan da kafircinsu najizil qaumal mujrimin za mu yi sakayya ko muke sakayya ga mutane da suke masu mujirmanci wato mujirman mutane mabarnata za mu musu sakayya za mu halakar da su nu'aqibuhum wa nuhlikuhum alqawmul mujrimina ana nufin kafirai saboda sun karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan aya Allah ya saukar da ita yana jan kunnen kafiran makka yana tsoratar da su karyata muhammadu da suka yi kas su dauka su kadai da suka taba karyata annabawa akwai waɗanda suka karyata annabawa suka shuɗe bata share musu ba to su ma wallahi su sani suna kan suna kan hanya kamar yadda muka halakar da waɗancan kuma wallahi za mu halakar da ku ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون الله يتي سنة muka sanya kuka zamanto halifofi khala'ifa khulafa'a kenan mu zamanto in an ce khalifa mai maiwa mun halakar da waɗancan sai ku kuma ja'alnakum khala'ifa sai muka sa ku zo ku maye bayan waɗancan da muka halakar wani ya zauna a kujerar nan bai kyautata ba Allah ya halakar da shi kai ka zo ka hauta kuma an gaya maka wanda fa ya gabace ka halaka yi me ya kamata ka yi bai kamata ka kyautata ba wani ya zauna a kujerar ka harbe shi aka yi da gindin bindiga aka tashe shi a kanta to kai kuma ba za ka ɗauki izina ba ka kyautata tunda ka zama halifansa wani ya yi shugabancin nan ba ta ƙare masa da daidai ba ta kifa masa ta ɓare masa yanzu kai ba za ka wa'astu ba sun maja'alnakum khala'ifa in za ku iya tunawa Allah ya ja hankalinsu cewa mun halakar da karnoni kafin ku walaqad ahlakna alquruna min qablikum lamma zalamu ko to mun halakar da su sun shuɗe sannan ku kuma muka kawo ku ku zamanto kun maye bayansu fil ardi min ba'dihim a bayan ƙasa bayan sun shuɗe ai min ba'dil quruni allati ahlaknahum mun yi muku wannan ne linanzura kaifa ta'malun dan mu ga yaya za ku aikata da Allah malam ka duba irin wa'azi dalla dalla sun saba wa Allah muka halakar da su ba mu koye muku ba muka yi muku bayanin ga abin da suka yi muka halakar da su muka kawo ku ku kuma ku zamanto ku ne halifofi masu mai bayan su mun ajiye ku anan ne akan wannan dama don mu ga wani irin aiki za ku yi shi sa abi sa'idin khudri Allah ya kara masa yadda yake cewa ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya jama'a ala inna hadhihi dunya hulwatun khadira kun ga wannan duniya wala wata aba ce wato mai zaki khadira koriyar aba ce dan adam yana son abu mai zaki kuma dan adam yana son korin kala shi sa za ga in ma ado ake da kwalliya sai ga an kawo hoton ciyawa kore shan dan adam yana son abu kore green kala ana son sa ba a fiye kin girin kala ba to wannan duniyar wata aba ce wato koriya shar wa inna allaha mustakhlifukum fiha lalle Allah mai maye ku ne a cikin wannan duniya wasu za su tafi wasu za su zo shekara ɗari da ta wuce a nan ba mu bane a nan haka ne to kuma shekara ɗarin da za ta zo nan gaba in Allah ya sa da ba mu bane a nan duk labarin nan da muke iyakaci in ma mun kai shekara ɗarin ba za mu iya zuwa nan ba zai yi wahala ba wanda za ka samu a cikin mu zai wahala wasu zai kawo sun maja'alnakum khala'ifa fil ardi kenan mun yi rayuwar mu mun gama to wai wannan rayuwar da muke cikin yin ta yanzu ita ne ake mana wa'azi malam mu yi kokari mu kyautata kafin damar ta zo ta wuce mana wani an bashi a daidaita sahu baya kawo balance aka kwace ko ba ka bane da aka kwace aka baka ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون kai ba mu da gani za ka kawo balance ko ba za ka kawo balance ba tun da an kwace ba kawo balance kai ma an baka kawo kwacewa za a yi ko ba kuma ne ba wani ya zo ya hau mulki ya cuci mutane ya haɗa mutane faɗa a bayan ƙasa ya kashe wanda yake so ya yi zalunci ya yi cuta ya buɗe ƙofa wa ɓarayi sun yi sata ya zo ya yi abin da zai ya haɗa baki da waɗanda zai haɗa baki kuma Allah ya kifar da shi ko ba ka bane dai kuma ka zo ka hau ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون sai muka sa ku maye bayan su don kuma mu ga ya za ku yi haka duniya take haka duniya take ba ta da tabbas ba ta da garanti wallahi kana cikin jin daɗin ta wallahi sai ka mutu a karan kalla ƙwarai da gaske ba daɗi ko labarin wani ya yi aure sabon aurensa sabon aure yana cikin ganawa duk inda ya je kanshi yake ango ango ango Allah ya ɗora masa ciwo ya faɗi ya mutu amarya ta yi kuka ta yi kuka ta yi kuka amma kukan da ta yi bai hana ta bayan ta gama wata hudu ta je ta auri wani ta yi aure amarcin da shi ba yi a kwarai da gaske ya kan nuna kwarai da gaske ta yi kuka ta yi kuka a kawo mata gadon ka ta cinye kwarai da gaske ta cinye shi tas wataƙila ba ta gama zaman idda ta kama ba ma ana ta turo mata ana so ana so ana so kuma ta zo ta yi amarci kuma ce kwalliya ta sa jan baki ta sa abin ta sa ɗan kwali idan ta baya mutu ta zo kuma ta rayuwar aure ha ka nuna wa ranta kamar ba ta taɓa yin aure ba yanzu ce za ta yi amarci kai kuma kana can a kabari ko dai duka ko wahala ko sauki ko daɗi haka duniya take ‘ya'yanka suna son ka suna ƙaunarka ka faɗi ka mutu su ɗauke ka su kai ka kabari su tura maka ƙasa su tura maka ganye su bi ka da tukunya su kwama ƙasa su make ka su ɗebo ƙasa a ceburi su lafta maka kuma kabarin ma sai ya yi tudu don wai kada ma ruwa ya zo ya bude ya shiga ka samu sanyi aka toshe shi tas in sun dawo kuma su yi ta faɗa wa zai ci gadonka wa zai ci motarka wa zai ci gidanka wa zai ci abujanka wa zai ci kwatas ɗinka wa zai ci kaza ɗinka wa zai ci kaza ɗinka su rabe tas ya je ya aure da wannan kuɗin da ka tafi kabar masa ya auro yarinya budurwa ya ji daɗin rayuwa da ita ya ta fantamawa kai kuma kana kwance a kabari Allah kuma ya maka lissafi kobo da kobo wannan kudin da ka tara da aka ba wa magada duk tsiyar da suka yi kuma kana da kamashi in sun yi alheri kana da kamashi in sun yi sharri kuma kana da kamashi me a cikin duniya wai yau idan na mutu wai wannan hular wai sai wani ya zo ya ce wai yana son ta ba zai tausaya min ya ce kai malam ya mutu bai kamata sa hular nan tasa ba tarba zai wani ya mutu kafin ya mutu ya ɗinka wata shadda mai tsada mai kyau sai ya mutu da ya mutu sai yayan suka ce a zo a rabar da kayansa kafin a raba gado wani cikin yan uwansa sai ya samu malamin da zai zo ya harhaɗa kayan a waro kayan a raba sai ya ce a karan kalla da Allah in ka shiga akwai wata farar shaddarsa bai daɗe da ɗinka ta ba da Allah ita nake da bukata kwarai da gaske ita wannan shadda da ke so kana kabari kana kwanci ana sa kayanka ana kwalliya da su a duniya duniya kenan matarka kuma tana nan ana kawo ta farmaki tun da kana da kuɗi kafin ta gama ta kafan ma ana burin a aure ta dan matar mai kuɗi ne nan kuma mun ce ka taimaka fi sabila a masallaci ka gyara mana inji kaki mun ce ka taimaka motar masallaci ta lalace ka ba mu taimako mu gyara ta a ɗauko malam daga tafsiri kaƙi an ce ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza kaƙi an ce ka zo ka gina mana makaranta kaƙi an ce ka taimaka ka sa mana kafin a masallaci kaƙi an ce ba mu da mai inji da za mu yi karatu a masallaci kaƙi to ka zo ka mutu wataƙila wani abokin gabanka kuma ya zo ya aure matarka ya zo ya cinye kuɗin ya ce ke kawo atm ɗin naki dole ta dauka ta bar wallahi mai gida haka za a yi ta kawo mana kiwo abin nan ta karba ya cinye kaga baka ba wa Allah ba ka ba wani wallahi ina gaya muku da kyau wallahi duk wanda ya tara dukiya bai yi wa Allah aiki ba kana zaune wulakanci Allah zai nuna maka bayan ka mutu wanda bai kai ya kawo ba wanda watakila baya son ka baka son sa shi zai zo ya aure matarka ya zo ya cinye kuɗin to haka rayuwa take in wani ya zo ya ɗana sai wani ya tafi haka ne ku rinka tuna wannan yan uwana wannan lokaci da muke rayuwa shine lokacin mu idan ya riga ya wuce ya wuce wa lokacin wasu ne wani an zo ana daukan kaya matasa su zo suna daukan kaya mai nauyi su daga saki shi ma ya zo dattijo tsoho mai yin mu ya yi furfura abu ne ya zo yin mura shi ma zai dauka yayyan ya gagara ka ce ina ai ka ci zamanin ka ba za ka ci zamanin wani bayi karfi ya kare kana ji kana gani za ka gajiya saboda lokacin ka ya wuce to yan uwana mu yi amfani da lokacin mu kafin Allah ya kawo wasu su maye bayan mu Allah ya sa kuna fahimta da duniyan nan ba ta da daɗi wallahi ba ta da daɗi ba ta da daɗi ɗaci ne da ita wallahi ko ka ji daɗi yau gobe sai ranka ya ɓaci damuwa kawai ya ishe ka ya za ka rayu in a makaranta kake kana ta fargaban yaushe za ka yi jarabawa za ka ci ko bara ka ci ba in ka gama ka ci jarabawar kana fargaban za ka samu aiki ko bara ka samu aiki ba in ka samu aikin kuma kana ta lissafawa lokacin ritaya ya kusa in kai ritaya baka sanya za ka rayu ba ka da gona ba ka da shago ba ka da kaza ba ka da kaza ga nauyin iyali ga bukatun duniya ga tsadar rayuwa gidan zama ya gagari mutane mafi rinjayen mutane a nan a irin wannan jiha da ake zama inda za su zauna ba ba su da shi ka tsaya kai tunani ka gani sai ka tara mutum ɗari in ka ci sa ka samu mutum talatin su ne suke da gida nasu halak mala galiban mutane a cikin haya suke rayuwa wannan wace irin rayuwa ce gidan da zaka zauna baka da baka da shi mutum ya shekara ashirin yana gina gidan da zai zauna sai na farko ya shekara arba'in sannan ya shekara ashirin yana saboda talaka ne yana gida yana shiga gidan kuma bai daɗe bai mutu wani kuma har ya mutu ma bai samu ba abun hawa mutum ya samu abun hawa da abun hawa nan ka samu sai a zo ana maka murna wani ka sai mawur Allah ya sa albarka babur ba keke ma wani bai da shi mota ma haka in kasuwa ne shagon da kake ba naka bane haya ne jarin ma ba naka bane kayan wasu kake karba ka zo ka kasa ka sayar ka ci riba ko baka da jarin masu jarin kaɗan ne talakawa sun fi yawa to mi abu mai daɗi a ciki haram ta mamaye mu haram a makarantar boko haram a kasuwa har mai injin nika sai ya ci haram mai fiwa wata mai fiwa wata wanda zai ruwan fiwa wata kamfanin shi ne amma sai ya cuci mutane kaga wani fiwa wata ka ganshi wani kato wani ganshi dan bal wani kuma dan ɗan ƙanana wani sai ka jera uku wallahi ka shanye su tas wai fiya wata ne wai su ma sun iya ha'inci ruwan Allah da yake ɗebowa a rijiya ya kulla kura shi ma sai ya dalinci in ba ka da kuɗi kana cikin damuwa in kana da kuɗi kana ta ƙoƙarin ya za ka yi gadin kuɗin to me mai daɗi ya ciki kana cikin jin daɗin tsufa zai zo wallahi dole sai ka rabu kai ta ganin abokananka suna ta mutuwa wancan ya mutu abokina ne wallahi ƙwarai kuwa wancan ma ya zo ya mutu wallahi sa'ana ne wancan ma ya mutu tare muka yi makaranta da shi ashe saura kiris ta kewayo kanka sai ta zo ta ɗauke ka ta tafi da kai baka shirya ba hadhihi hiya duniya wannan ita ce duniya so mu guje ta وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون كاجي حالا يمن دو wannan Allah yake fada to Allah sai yace mai kuma malam وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم Allah ya ba mu labarin wasu manya-manyan mushrikan makka ne waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala irin su Abdullahi ibn Umayya al-Makhzumi da irin su Walid ibn al-Mughira da irin su Mukarris ibn Hafs da irin su Amr ibn Abdullahi ibn Abi Qais al-Amiri da irin su As ibn Amir ibn Hisham wannan su ne manya-manyan mushirkan da Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat idan aka karanta musu ayoyinmu Allah ce ayoyinmu wannan ayoyin Qur'ani Allah ce ayoyinmu bayyinat bayyanannu wanda sun fito fili dalla-dalla qala alladhina la yarjuna liqa'ana waɗannan mutane da muka ambata muku waɗanda suke ba sa tsammanin gamuwa da mu kuma ba sa jin tsoron wato haduwa da kiyama sai su ce wa manzan Allah iti bi qur'anin ghairi hada ka zo mana da wani qur'anin ba wannan ba ku ji ba wannan din ba mu yadda da shi ba wani muke so ka kawo mana wannan qur'anin ba ma son sa dan ya ce mu daina bautawa lata da uzza da manata da sa'alifatul ukra muka kawo mana wani qur'anin da bai hana bai hana mu mai bautar lata da uzza da manata ba ka kawo mana wani qur'anin da baya bayani akan aibun allolinmu da gumakanmu mu wannan qur'ani ba mu yadda da shi ba kai ka zauna ka kirkiro shi au baddilhu ko ku ka caccanja shi duk inda ƙur'ani ya taɓa mutu ka canja duk inda ƙur'ani ya yi magana akan yi mana azaba to kame da ayar ta zama rahama duk inda ƙur'ani ya ce can haram ne kame da shi ya zama halal ko duk inda ya ce kaza ne kame da shi kaza in kana son mu bi ka ya muhammadu ya ce bi ƙur'anin ghairi haza au baddilhu ko ka canja shi gaba ɗaya shine Allah ya ce da manzo Allah ya gaya musu qul gaya musu ya Muhammadu ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ni bai kamata gare ni ba bai dace gare ni ba in canja wannan alkur'anin daga bangare na ni min kibali nafsi ni ta kan kaina ni in zo in canja wannan qur'anin ba zan iya ba in attabi'u illa ma yuha ilayya ba wani abu nake bi ba face abin da aka yi min wahayi ai ma attabi'u illa ma yuha ilai ba abin da nake bi sai abin da aka yi min wahayi kun gani dan bin wahayi ne duk abin da na umarce ku da shi wa ma anhaakum anhu da abin da na hane ku da shi wallahi wahayi ne daga Allah inni akhafu in asaitu rabbi adaba yawmin azim ni dai ina jin tsoron in na saba wa ubangiji na na je na caccanje waɗannan ayoyi ko na canja wannan alqur'anin na saba wa Allah azaba yaumin azim ina jin tsoron azaba ta wata rana mai girma ita ce kiyama kenan kaga duk wanda aka karanta masa qur'ani yake aiki da shi ya ga bai dace da shi ba to ya sifanta da irin waɗannan mutane kuma alqur'ani ya nuna mana ɗabi'ar su kafirai ba sa son wannan littafin su gani suke ya zo musu da matsala sannan wannan yana nuna mana irin gwagwarmaya da manzan Allah ya sha da waɗannan mutane da wulakanci da suke kai ka duba irin yadda ƙur'anin ne yake sauka gare shi irin yadda yake fama inna sanulqi alayka qawlan thaqila amma wai a ce wai i'ti bi qur'anin ghairi hadha ka zo mana da wani abun karatu ba wannan ba kuma yana zo da wannan ma ba za su yi imanin ba a cikin amsar da annabin zai ba su kuma sai musu wa'azi hikima ta annabta da awuya sai ce da su kai ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ni ba bai dace gare ni fa in canja wannan alqur'anin ta bangare na ni kaina ba me yake nunawa yana nuna magana ba ta sa bace ta Allah ne abin da suke gudun ne shine dai da tabbatar musu kuma ya nuna musu cewa akwai wani ubangiji da ake masa bauta wanda in an saba masa yana yin azaba inni akhafu in asaitu rabbi ina jin tsoron in na saba wa ubangiji na ubangiji na ya nuna musu anan yana da ubangiji abun bauta wanda su kuma suna da lata da uzza da manata ne sannan ya nuna musu kuma akwai maganar tashin kiyama azaba yawmin azim azabar wata rana mai girman gaske ka duba malam cikin ansar da zai basu ya musu duka uku a take yana nuna musu gaskiyar qur'ani yana nuna musu cewa kuma baya tasarrufi a cikinsa wahayi ne daga Allah sannan yana nuna musu fa akwai tashin kiyama lalle Allah zai hisabi kuma akwai azaba a wannan rana jama'a ku lura da wannan ayar Allah ya ce azaba yaumin azim Allah da kansa ya ambaci kiyama ya ce babban rana babban rana shi da kansa ya ce ranar kiyama rana ce babba ba ranar wasa bane yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi ranar da dan adam yake gudun yafirru almar'u min akhihi dan uwan shi wa ummihi wa abihi mamashi da babansa wa sahibatihi wa banihi da matarsa da ‘ya'yansa likulli mri'in minhum yawma idin sha'anun yughnihi kowane mutum a ranar tashin alkiyama yana da wani sha'anin da ya shagaltar da shi ya wadatar da shi ta kansa yake yi a wata ayar wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi thumma yunjihi kalla innaha lava nazatan lishawa wuta wutar laza tad'u man adbara wa tawalla rana ce mai girma alkariya mai kwankwasa mai kwankwasa wa ma adraka mal qari'a kuka san menene mai kwankwasa yawma yakunu an-nasu kal farashil mabsuth ranar kiyama ita ce ranar da mutane za su zama kamar fari ina in an yi ruwa wani lokaci in an yi ruwa wa shigari an yi rana ba kuna ga fari ba ka haka mutane da kamar fari ta ta ga sunan kata kata sun zuzzube kalfarashin mafus wata kunul jibalu kal'ihnil manfush ranar da Allah zai mayar da duwatsu kamar auduga ina irin auduga da aka cire 'ya'yanta iska nan da take ɗaukar ta ko an ku fahimci auduga ba tana da 'ya'ya a cikin ta ba idan aka aka cire aka mata kada aka cire ta ta zama audugar kaɗai tana da wani nauyi ba ta da iska ta zo daga ta zati wannan manya manyan duwatsun malam da duniya haka za ka riƙa ganin su suna tashi sama a wata riwaya aka ce dutse za ka yana dukewa yana zama ƙura in iska ta kada shi sai rinka murzawa yana tashi yana nikewa yana nikewa yana zama gari haka Allah zai ce duwatsun nan su nike ranar tashin kiyama ke to shi yasa Allah ya ce da ita azaba yaumin azim ranar da mace mai shayarwa saboda tashin hankalin wannan rana din za ta iya ɗaukan ɗanta ta jefar da shi yau mace zahalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa tara nasa sukara ranar da za ga mutane suna cikin maye Allah ce wa mahum bi sukara wallahi ba ma suke ba walakin na azab Allah shadid azabar Allah ce take da tsanani a wannan ranar kun gane ce yawmun azim yace kuma azab Allah shadid ranar da mutum zai ga jahannama la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha ayna al-yaqin ثم لتسألن يومئذ عن النعيم so mu rinka tuna wannan ranar annabi ya ce shi yana jin tsoron in ya zo ya canja wannan alkur'ani ya fada cikin fushin Allah da zai yi masa azaba kuma aikin Allah ne ya canja aya ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha ka duba ma nansakh min ayatin ba ma shafi wata aya aw nunsiha ko mu mantar da ita kaga aikin waye aikin Allah ne na'ti bi khairin minha aw misliha za mu zo da wata wata tafita ko irin ta kina aikin Allah ne wa idza baddalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunazzil idan muka canja wata aya a maimakon wata aya waye mai wannan aikin Allah ne yake yi ba aikin manzon Allah bane wa idza baddalna ayatan makana aya kenan aikin ubangiji ne tabaraka wa ta'ala manzo Allah bai da ikon da zai canja aya daya ina malaman da suke karantar da mutane ayoyin alkur'ani saboda son zuciya suna fassara su yadda suka ga dama su yi wa qur'ani fassara irin talauje su dora ayoyin da yadda suka ga dama yan siyasa su dauki hayar ku su ba ku kuɗi ku shiga kafafen watsa labarai kuna karanta alkur'ani kuna ambatan sunansu kuna jan hadisai kuna kiran sunansu saboda ku biya musu aya ku biya musu bukatunsu akan ayoyin Allah yanzu wanda yake wannan yana jin tsoron Allah so wallahi duk wanda yi wa Allah ƙarya ya shirya gamuwa da Allah malami Allah ya ce kuma
قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون
الله يشي يا مسو قل لو شاء الله ما تلوته عليكم da Allah ya ga dama ma da ban karanta muku wannan alkur'anin ba ai law sha Allahu ma anzala alqur'anu alayya ai da Allah ya ga dama qur'anin ma da bai saukan mun da shi ba ko da kuke ta canja shi to da ya ga dama ma da bai saukan mun da shi ba ballan na ku ce in canja wala adrakum bi sannan kuma da bai sanar da ku shi ba wala allamakum bihi min ghairi qira'ati alaikum ai da ba da bai koya muku shi ba da bai sanar da ku shi wannan qur'ani din ba faqad labithu fikum umran min qabli min qablihi hakika na zauna a cikin ku inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zauna a cikin ku umran wasu shekaru shekara arba'in annabi yayi yana zaune a cikin mutanen nan min qablihi kafin a saukan masa da wannan alqur'anin ko ba ka bane shekara arba'in nan duk da ne na zauna a cikin ku bai isa ku yarda da gaskiya ta da amana ta ba kuma me yasa duk shekara arba'in din da na yi ban kawo muku wani abu ba sai yanzu na kawo muku inda ina da niyyar in kawo muku wani abu na ƙarya da ban kawo muku ba sai yanzu da shekaru na suka gangara malamai suka ce duk wanda ya je shekara arba'in ya fara gangarawa ke sai yanzu wannan lokacin shine zan kawo muku wani abu afala taqilun yanzu ku ba ku da hankali ba ku lura da wannan ba malam annabi shekara arba'in fa ya zauna cikin waɗannan mutanen ba a yi masa wahayi suna kallon sa yana kallon su bai taɓa zuwa ya kira ya kawo wata magana ya ce Allah ya ce mun kaza ya ce mun kaza ba suna zaune da shi sai yanzu daga baya sun ma'auha Allahu ilaihi sai Allah ya yi masa wahayi ya ce ka je kai musu wazi kwata-kwata shekara goma sha uku ya tsaya a makka ya nemi su wazi sannan kuma ya hijira ya koma madina shekara goma kawai ya rasu yana da shekara 63 duka-duka shekarun da ya yi da su babu wahayin shekarun da ya yi da su babu ƙur'anin shekaru 40 su suka fi yawa wannan fa gaba ɗaya annabi jama'a ya yan uwana masu saurare na kusa ko nesa gaba ɗaya rayuwar manzon Allah sallallahu da ya ta wahayi da wa'azi da jihadi da fadakarwa duka-duka shekara 23 ne a shekara 23 ne yayi duk abin da ya gaba ɗaya to inda yana dauke da wani abin ki abin da ba a so da bai zo da shi tun a farko ba to me Allah ya ce a ƙarshe فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته haka إنه لا يفلح المجرمون me sifar su ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون bayan manzo Allah ya ce da su afala taqiluna ba ku da hankali ne sai ya ce da su wa faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiba ba wanda yafi kowa zalunci irin wanda ya kirkiri ƙarya ya dangantawa Allah yanzu ko da kuke bautawa wasu ababen bauta ba Allah ba to babu azzalumai irin su dan Allah bai da aboki bai da da ko kuma ba wanda yafi kowa zalunci au kazzaba bi ayati irin wanda ya ƙaryata ayoyin Allah da zuwan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani innahu la yuflihul mujrimun lalle Allah baya kubutar da baya rabautar da mabarnata su ne mushrikai anan ga sifar su wa ya'buduna min dunillah suna bauta wa wani ba Allah ba ma la yadurruhum wanda ba zai iya cutar da su ba in suka saba masa abinda suke masa bauta in suka saba masa bai isa ya cutar da su ba wala yanfa'uhum kuma ba zai iya amfanar da su ba in sun masa abin da yake so na bauta din wa yaquluna haula'i shifa'auna inda Allah suna cewa wai waɗannan gumakan su ne masu ceton mu a wajen Allah gaji qul ga ya musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam atunabbi'una Allah wai shin za ku bawa Allah labari ne atukhbiruna Allah za ku bawa Allah labari ne bima la ya'lamu akan wai abin da bai sani ba ko kuna da wani ilimi ne za ku gaya wa Allah wani abin da bai sani ba fi samawati wala fil ardi a cikin sammai ko a cikin gassai subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah kuma ya ɗaukaka da barin abin da suke yin shirka da shi a kira'ar hamza wal kisa'i amma tushrikuna bitta'i abin da muka faɗa da daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuman harshe Allah ya rangwanta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu la rahmanir rahim wannan bawan Allah yana tambaya shin wai mace za ta iya bin sallah daga cikin gida kuma mata aure idan tana kusa dab da masallaci za ta iya bin sallah in tana kusa da masallacin ta yadda ko da an dauke wuta in an daga sauti za ta iya ji za ta iya bi amma in tana nesa ne ko da tana jin sauti kada ta bi don gudun kuskure na ɗauke wuta ko kuma an samu nisa da rata tsakanin sahu da sahu kuma abin da ya fita sallarta a gidanta ita kadai in kuma mai gidanta ya bata dama to yana da kyau sai ta ta zo masallaci ta yi sallah da Allah malam ya halatta mutum ya ci bashin kamfanin waya naira ɗari su ba shi naira casa'in mun yi bayani akan wannan cikin karatukan da suka gabata wasu masana da suka yi bayani suka ce ba ba wai riba ba ne kudi ne na services suke dauka a iya dai bincike na har yanzu iya dan abin da na sani wannan abin ba riba ba ne kuma misali yanzu a nan gurin idan za ka sayi kati ba za ka same shi a nan ba sai ka je gidan murtala sai wani ya ce zan siyar maka katin nan naira ɗari ake sai da shi amma ni ɗari da goma zan siyar maka sai ka siya ya ci riba ya cire gaba saboda ai akwai wata wahala ko ba ka bane ko kuma baka da shi shi kuma yana da shi ana sai da shi naira ɗari sai ce ma shi sai ɗari da goma ko ba ka bane duk ɗaya ne ko kuma ya ce naira ɗari ne amma casa'in zai baka zai ci goma kaga ai riba ya ci su wannan ba zai zamanto riba ba insha Allah idan ana bin ka bashi a wani gari kuma ba ka da halin da za ka iya koma wannan gari ya halatta kai sadaka da kudin da ake bin ka bashin ga shi wanda yake bin ka bashin tunda ba ka da ikon komawa inda yake misali ka je libya ce rani ka je ka ciyo bashin wani ka dawo najeriya ka dan tara dan abin da za ka iya biyansa to kuma baka da kudin jirgin da zai mai da kai kuma baka da yadda za ka iya aika masa ya halatta kai mai sadaka da kudin a nan abin da ya kamata ka yi ka yi kokarin ya za ka iya tura masa kudin shi musamman yanzu a wannan zamani akwai yanayi na waya to amma akwai yanayin da zai zo baka da wayarsa baka san ma a ina yake ba shi ma watakila dan senegal ne zuwa kuka yi haɗu haɗuwar cirani ne ya za ka yi irin wannan sai ka ɗauki daidai gwargwadon kuɗin ijtihadan da kai masallaci a aikin allah da kuɗin da niyyar cewa allah kai masa ladan amma duk ranar da ya bayyana za ka biya shi kuɗinsa in ya ce bai yadda da sadakar ba malam mai hukuncin wanda yake yana karanta alkur'ani yana yin kuskure ya halatta ya karanta ya je a koya masa ya je ya koya qur'ani ba a yin sa haka kawai mutum ya dauka yana ta gaggatsa shi yana yin kurakurai a ya je a koya masa amma babu laifi in ta hanyar koya ne wajen kokarin ya koya sai yake yin kurakurai yake yin kuskure wannan ba laifi lada biyu ne ma da shi ladan karatun da ladan kokarin koya amma mutum bai je makaranta ba bai je aka biya masa bai zo masallaci ya zauna yana gaggasa qur'ani wannan ba daidai bane da yawa za ga mutane ko bayan asubai ko bayan magariba a wasu masallatai mutum kawai sai je dauko qur'ani saboda yana gadara shi musulmi ne ya zo ta karanta shi ya je wurin malami ya biya masa a koya masa ba zai yi ba amma sai zo yana yi yana kuskure wannan baka da uzuri tunda baka je aka koya ma ba a je a koya mala ya halatta mutum ya rinka zuwa yana ansar magani a wajen wani malami magani a wajen malami to kaga wannan akwai wani kunshi a kulle ba kala kala ne ba mamaki malami ne kuma yana sai da maganin basir ba laifi ka garba malami ne yana sai da panadol da paracetamol ba laifi ka garba ina fata ana fahimta idan wannan magunguna ne da ba saba shari'a ba ai ba a ce mutum don shi malami ne ba zai nemi abinci ba malami ne ya san magani na itace na gargajiya yana zuwa daji ya saro itace ya saro sassake ha to ba laifi kamar yadda ya halatta ya kowace irin sana'a amma malami da zai zo ba da rubutun sha ko ya ba da guru da laya ko ya bada wani magani na tsafi ko na sihiri ko na kaza ko na kaza wannan bai halatta ba a kiyaye lalacewar mutanen mu ta kai ga a wani gari da na je wa'azi da ramadan din nan ake mun fatawa wai wani gari ne wai wani pasto ne ya zo yake bada magani na tsafi ba sihiri amma wallahi layi musulmi suke a gidansa maza da mata suna karba pasto kuma saboda tsabar rashin wayewa na mutanenmu da abin nan suna gani ba musulmi bane sun san mai fada da addinin su sai suna karba wai kuma an aiko wa malami wai yaya aje Allah ya sauke abinda na manta ban yi bayani ba tun wancan satin ina so na faɗa motar mu ta masallaci a nan ta lalace ga motar nan wani bawan Allah ne sabuwa gatakar ya dauka ya ba da wannan masallaci saboda aikin da'awa da ake to kun san yau da gobe kuma rai dangin gora dole ta ɓaci dole ta lalace su motar nan ta lalace ko motar nan da ita ake zuwa ake ɗauko malam daga wurin tafsiri saboda da randuna nake zuwa ta fi ƙarfin mota ta ko ba ka bane ba su ta lalace to lalle za a gyara motar nan ai kwarai da gaske so za a ba da taimako fi sabilillahi yanzu haka motar nan tana gare shi in ko ba ku bayar ba in wani sati ba ku ganni ba kar ku zargi kowa ai gaskiya ne yawwa ai gaskiya ne ku ya kamata ku yi sponsorin karatun nan gaba daya ku ba da kudin mai da za a tayar muku da inji a yi muku karatu a nuna muku hanyar Allah ku yi hanyar da za ku yi ku ɗauko malamin da zai muku karatu kuma yar da shi inda ka'ida ne ya kamata ku je gidana ku same ni in muku karatu ku dawo shine ka'ida amma an tsallako inda nake titi ne nake tsallakewa an taho nan dan zo isar da sako kuma motar da za a zo a ɗauko malamin sai a buga maka kwamitin masallaci su buga maka waya hakan makalla motar da ake ɗauko ka ta lalace sai dai a san yadda za a yi dole kuma ni zan je in ta buge-buge in sanya zan yin samu mota ka zo ta kawo ni kuma ni ba ni kaɗai nake tafiya ba muna da yawa ba ma gaza mutum goma mutum kaza ina jin kuma akwai kunya a ce motar da za a ɗauko malami ta lalace kuma ba a gyara ta ba allahu akbar ɗinmu ba ce mana amfani ba so yan agaji ku zo ku sake sabon lale a bi sau-sau kowa ya bada abin da zai bayar in da ka bayar ba zare abin da za ka bayar don a gyara wannan motar iyakaci abin da za ta yi ta je ta ɗauko malami ta dawo da shi sauran kwanaki ta ci gaba da hidimar addini ko ni ban da kuɗi wallahi da sai in gyara ta wallahi da ina da kuɗin da zan gyara ta sai in gyara ta wallahi ban da shi da ba zan gaya muku ba ba so in za a gyara ta a gyara ta kuma na tabbatar za mu iya gyara ta idan aka kasa ɗaukan drum mutum ɗaya biyu suka kasa ɗaukar drum in mutum goma suka haɗu ba za su daga shi ba za su daga shi to yan agaji ku sake shigowa cikin masallaci kowa ya bada taimakon su fi sabilillahi dan a gyara wannan motar kuma a gama a irga mu ji nawa aka samu ko ba ka bane ya kai kuɗin da za a gyara ta shikenan in bai kai wani sati kowa ya kullo kuɗin sai ta wada shi insha Allah ni ma zan zo da nawa da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala yau din ma na zo tafiya zan dan duba ina ga ina da wani abu zan dan jefa kuma ba da shi sai wani sati ina da wani sati an dauki albashi ko harama albashi ya zo to ai kasan nan albashi shi Allah ya kyauta a ƙarshen mu wato muna cikin wani irin talauci a cikin da'awar nan abin da bai kai ya kawo ba wannan abin mutum ɗaya zai iya a cikin wallahi mutum ɗaya zai iya tambaya ce me motar ne yake damun ta je gyara wallahi bai ma san yayi ba to amma ya lait ya lait babu inda da'awa take shan wahala irin a ƙasar Hausa a irin waɗannan bangarorin namu kai daina wannan tsaron naka zo ka sa hulaka mai jan riga fito shigo ka san mutanen na ka yanzu sai a yi sallah su tafi su banne da jawabi na ba su ba da komai ba yawa a zazzagaya Allah ya saka muku da alheri ku yi haƙuri mai ta tafiya a haka in wani abu ya zo mai masa aikin ƙarfi mu kammala da shi ba ku gani ba da muka sa inji a gaba yanzu kun taɓa jimin muku magana inji kuma ba ku tun daga nan kuna jin dirinsa ba har wannan wutar mai zafi an sa ta ɗaukan ta yake so a yi ƙoƙari a taimaka Allah taimake mu wannan ya ce malam ina maka fatan alkhairi da Allah mala a can da addu'a Allah ya bani ilimi to ubangiji Allah ya bamu ilimi gaba daya Allah ya ilmantar da mu malam mai hukuncin tara gashi ga ɗan namiji ɗan namiji ya tara gashi su ma da yawa mai hukunci ya halatta ku ji an ce manzan Allah yana da gashi ba dawa da wato kai yanzu kaga duk wa'azin da duk karatu duk jawabin da na yi bai ce Allah ƙara lafiya ba sai yanzu da na faɗi abin da ya masa daidai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gashi mai yawa an ce gashin manzan Allah har ya kai kafada amma yana kula da shi so tara gashi ba laifi ba ne idan ana kula da shi abinda zai tara gashi zai zama laifi idan ya zama an tara shi ba a tsaftace shi ba a gyara shi to wannan kaga wato zai sa kai kanka ba za ka yi kyan gani ba a idan mutane sannan kuma akwai cutar da kai sannan ibadar kama za ta zama tana da matsala saboda za a zo wataƙila ba lallai ne ka yi ta a daidai ba so duk wanda zai tara gashi ya rinka wanke shi ya rinka sa masa mai ya rinka taje shi yana da kyau amma ba laifi ba ne don mutum ya tara gashi mu a al'adarmu ne a hausa iyaye da kakanni suke cewa wanda yake tara suma kamar ba mutumin kirki ba amma a babi na addini wannan ba laifi ba ne inda mutum yana kula da gashinsa wallahu alam wannan shi da Allah malam ka ne da addu'a da kai da yan uwa duka akan wata matsala da ta same ni Allah ya mai da da ta same ni ce Allah mai da malam gida lafiya Allah ka biya mana bukatun mu gaba wannan dan uwa namu da ya aiko takarda Allah ka yayi masa abin da yake damun sa wani yace wannan ayar da Allah yake cewa wala wala takunu minal mushrikin kai kuskure ka ce wala takunu minal mushrikin takunu ne من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون Allah ya hana musulmi ne kasa zamanto cikin mushrikai ka san me shirka kafirai masu hada Allah da wani wajen bauta ko kuma ma mutum da yake da'awar musulunci amma yana hada Allah da wani a wajen bauta ga sifar su min alladhina farraqu dinahum sun rarraba addinin su sun rarraba addinin su wa kanu shi'a suka zamanto kungiyoyi kungiyoyi a karkashe da suna ta fada da juna raba kai da fada da juna da gaba da juna wannan wani abu ne da qur'ani ya hana kuma kullu hizbin bima ladayhim farihun kowace kungiya kowane bangare daga cikin su suna alfahari da abin da ke tattare su kowa tana ganin kungiyar ta ita ce daidai sauran batattu ne sauran halakakku ne wanda kuma manzon Allah ya gaya mana daman sataftariqu hadhihi al-ummah wannan al'umma din tasa za ta rarraba kashi 73 yace kullu hafin nar dukkan suna cikin wuta illa wahida sai kungiya daya sabbai suka ce su waye waɗannan kungiyar yace waɗanda suke rayuwa akan abin da nake kai da ni da sahabbai na su ne suke kan daidai amma sauran gabaki daya akan bata suke kuma mutane ana ta gaya musu ba kowane rogo ne fari ba ba kowane abu ne wato fari ba rogo fari ne sannan kuma ba wai duk wani abu ne wanda yake in an ce kaza ne haka yake ba akwai da yawa masu da'awar musuluncin amma wallahi ba musuluncin ke ai kuna ji da yadda su da kansu da kansu ke yayya da kansu to nan asiri irin wannan a ga mutum yana da'awar addini ya kira wani malami ya dura masa ashar a waya kuma ya rikodin abun kunya ɗan ɗariƙar ƙadiriya ya buga waya ya kira ɗan ɗariƙar tijjaniya malami yana fara kiransa ya fara zaginsa ashar to kai kana zaginsa saboda ya maka ba daidai ba ya taɓa malaminka kuma kana so ka nuna masa ba da hujja ya abu kai yanzu zagin da ka masa shi kuma daga ina yake ban sani ko kun ji ko ba ku ji ba ba ku ji ba suna nan ai an yayyada wani ne ya kira ya kira wani malami yake zagin sa yan dariƙar tijaniya da yan dariƙar kadiriya su ne Allah ya haɗa kayan sa faɗa ya kira sunan inyas ɗin inyas inyas inyas ɗin da da aka zagi annabi saboda shi ya masa kace-kace wannan dan ɗariƙar ƙadiriya ne yake kiran ya ce in yas ɗan banza in yas ɗan wafi ya ce mushirki mai shirka mai waye wannan magana yanzu da wani ahalu sunna ne ya faɗa da an kai shi ƙara ina so ku gane munafurcin garin nan da nifaka da ake yi a waya kuma ya kira malamin ba ya ɓoye wayarsa ba ya ɗuɗɗura masa ashar ya zazzage shi ya zagi malamin nasa amma munan malami ne na sunna a wurin karatunsa a masallacinsa cikin yancinsa a gaban ɗalibansa ya yi bayani akan zindiƙancin wannan mutumin da zindiƙancin mabiyansa wanda suka yi imani da abin da yake aka ɗauke shi aka je aka samu wani ɓata garin ɗan sanda aka kai shi ƙara wajen shi ya zo yake kokarin ya ci mutuncinsa Allah bai bashi dama shi din Allah ya tozarta shi kuma muna addu'a wannan mutum yadda ya ci mutuncin malam wannan Allah ya tozarta shi saboda nifaka to ina wannan lauyoyin da suka kai wannan malamin da sunna kara sai su je su kai karan wancan da ya faɗi sunansa kuma ya faɗi yana kare malam wani da ya ce shi alsu almajiran wani ne abun mamaki taimakon ubangiji Allah madaukin sarki ya da su faɗa tsakanin su wanda ya ce ai ai malamin ku ya ce abdulkadiri duk wanda ya imani da shi duk wanda ya ganshi da wanda ya ga wanda ya ganshi har mataki bakwai duk yan aljanna ne wannan ma ya ce wallahi in yas kafiri ne saboda ya ce duk wanda ya ganshi wanda ya ga wanda ya ganshi dan aljanna ne gaba ɗayan su aka kafirta abdulkadir aka kafirta in yasin a tsakanin su ba ahlus sunna ne yana nan gashi nan ana yadawa a whatsapp ana yadawa a facebook ku nema yana nan ana ta yadawa ana ji su da kansu suke ta faɗa to wannan ita ce gaskiya da Allah yake bayyana ta akan wannan da'awa ta sunna kisa ahli sunna ya hutar da kansa ya bi alqur'ani ya bi sunnan manzon Allah har wanka da bin wani malami wani malam wani yayi kaza malam wani yayi kaza ko mun sha biya muku wallahi wallahi ko kuna so ko ba ka so gaskiya sai ta bayyana kuma shi yaro nan da yake magana duk da yayi zage-zage amma ni ya burge ni saboda maganganun zai nuna ma wallahi da awa suna ta yi karfi a garin nan duk malaman da aka kira an faɗi wasu abubuwa da malaman nan suke ce wallahi ba ma tare da su yace mu ko wallahi ko malam wani da muke ma magana in muka ga ya kauce wa manzon Allah za mu wance kalar da shi ne wallahi kai faɗa to wannan shine mubashir din abinda zai maka albishir maganganun da shi yaron dan kadiriyar ya faɗa suna da tsafta kwarai da gaske banda zagin da yayi dan yayi ta maimaita mu fa manzon Allah muke bi mu fa Allah muke so kaga wannan zai nuna da yawa mutane malam ana jan su ne akan me su da ikhlasi suke bin malaman nasu so muna fatan kuma Allah ya ganar da su ya fahimtar da su amma wannan riba ce ga su ahlus sunna da suke da'awa suna gaya mutane gaskiya kuma bai kamata wani ahlus sunna ya zo yana jin wani tsoro yana raba kafa ba wallahi ku to ku gaya mutane gaskiya wallahi abun alfahari ne gari ka gaya mutane gaskiya an kashe ka wallahi ba wai ka zo ka ɓoye gaskiya kana ji kana gani kuma abun kunya ne ka ɓoye mutane gaskiya ba gaya musu ba daga baya wani wanda bai kai ka ba zai zo ya bayyana ta a ce kuma ka ɓoye mutane gaskiya kuma wannan al'ummar da ake halakar da su ana yawo da su a titi ana raye-raye ana kaɗe-kaɗe ana sassana dukan inji ana kaza in ba ku gaya musu gaskiya ba wa zai gaya musu gaskiya Allah zai turo mala'iku ne su gaya musu gaskiya su wajibi ne mu fahimci wannan mu gane wannan kar ku zamanto masu rarraba kanku a cikin addini ku haɗu Allah ya gaya mana akan me za mu haɗu za mu haɗu ne akan alkitabu sunna alqur'ani da sunna alqur'ani da sunna duk inda za a haɗa kai in dai ba haɗa kan wannan abubuwan ba wallahi ɓata lokaci ake na ganar da mu da Allah ku nemi wannan wayar da aka yi ana yada ku neme ta ku neme ta ku yi saving ɗinta ku ajiye ta za ta yi muku amfani za ta ƙara muku yaƙini akan abin da kuke kai sannan kuma ku sawa wani wanda yake da tsananin adawa da gaba wallahi dukansu a cikin su ba wanda bai kure kowa ba kowa sai dai kai kowa bango shi wannan ya ɗebo taɓargazan da ƙungiyar waɗancan suke yi bai iya ma da ansa ba shi ma wannan ya ɗebo ce kai tsakaninka da Allah ba haka ko faɗa aljihun kuma eh kaza kaza babu ansa Allah ganar da mu ya ce wannan yake cewa akwai masu ɗabi'a ta tsinewa da la'anta wa shugabanni saboda ba su yi musu abin da suke so ba wannan ya dace bai dace ba mutum ya kirin da kiran sunan shugaban sai yana tsine masa yana la'antarsa wanda Allah ya ce Allah bai turo ni na zama la'an mai yawan la'anta da tsinuwa ba iyakaci ka faɗi gaskiya akan abin da mutum ya yi ba daidai ba idan ya zalunce ka ka bar al'amarinka ga Allah ka neme ya yafe maka amma in ya cutar da addini ya zalunci mutane ya yi abin la'anta din to babu laifi idan Allah an ce shi wai wani barawo ne an kai shi kara wajen alkali dan alƙalin ya masa hukunci sai barawon ya kafa hujja ya ce shi talauci ne bai dame shi shi yasa ya sata wai wannan talaucin zai zamanto masa hujja a'a ba zai zamanto masa hujja ba ba zai zamanto masa hujja ba talauci sai sa ka zama barawo to sai dai akwai mugun talauci da yunwan da zai iya zamantowa hujja kamar lokacin da aka yi wata shekara a zamanin sayyidina umar ake ce da ita amur ramada shekarar da aka sha yunwa ta fitar hankali sayyidina umar ya ce duk wanda aka kama shi ya je ya sato abinci a rumbu ba zan masa haddi ba saboda yunwa babu abinci mutane ba su da abinci to amma ba a kai wannan yanayin ba a yanzu dai wannan wani yaro ne ya rubuto ya ce shi yana aiki ne a wajen wani wasu mutane masu gyaran kaji to kuma gyaran kajin nan ana biyan kowa hakkinsa to a cikin abokanan aikin nasa akwai wanda sun girme shi sun fi shi amma yana ganin suna yin sata suna sace kundu na kaji suna sace hanta yace kuma shi ya san ana biyan su hakkinsa ladan aiki kuma mai abun bai yadda a sace wannan abin ba yace to shi kuma yana jin tsoron ya je ya gaya wa mai abin dan za su iya zaluntar sa su cutar da shi yaya zai yi yana da kyau idan za ka iya musu wa'azi ka gaya musu su daina duk karancin shekarunka ka gaya musu ko ba komai dai ka gaya musu gaskiya idan kuma ba za ka iya ba to ka bi hanyar da za ka bi a ɓoye ka samu mai gidan mai kayan ka yi masa bayani ka ce amma don Allah ya rufa maka asiri ka su cutar da kai amma ya sa ido a kansu ka taimake su duk wanda kai ziga aka hana shi sata taimakonsa kai amma kai shiru ka zuba ido ka kyale ya ci gaba da yin sata yana tara wa kansa bala'i ne Allah ka raba mu da cin hakkin mutane abu na ƙarshe yan uwana ina jan hankalinku ina kuma jan hankalin dukkan mai saurare na ko na kusa ko na nesa akan wata barna da ta shigo garin nan a ɗaya daga cikin ko wasu daga cikin kafafen yada labarai wani shiri da ake sawa wai sunansa rai dangin goro wannan shirin masifa ne bala'i ne barna ne a cikin al'umma ba shi da amfani kuma yahudanci ake taimakawa da kuma lalata tunanin mutane da kashe musu aiki da ɗora su akan wata manufa ta banza da kuma karantar da mutane ƙarya don duka wannan jawabai da ake yi a cikin wannan shiri ƙarya ne dama sunansa ƙirƙirarren labari wanzan Allah ya faɗa a cikin hadisai masu tarin yawa ya tsoratar da mu dangane da zama mu ƙirƙiri ƙarya mutum ya kirkiri ƙarya ya gaya wa mutane saboda lalacewa wannan al'ummar ta kai ga a zauna a yi a faɗi abin da ke ba na gaskiya ba a bashi lokaci wasu su ɗauki nauyinsu suna biyan kuɗi maƙudan kuɗi ana karanta mutane ƙarya ana koya musu batsa ana koya musu daudanci namiji ƙato zoge balagagge yana magana mata kuma kai yanzu kana da lokacin da zaka zauna kana sauraron ƙarya kuma abin da ya fi komai ciwo wanda yake wannan shirin ba ma a garin yake ba daga wani wuri fa yake yake yake yake dauko abin yake zauna ya karanta shi kurin a harbo shi a turo shi ta internet a zuwa rika sa mutane yanzu bala'in ya kai ga bala'in ya kai ga da yara ƙanana da manya matan aure 'yan mata maza dattawa samari yan acaba yan adede sahu yan tasi yan wane ne mai sai da citta a kasuwa mai auna tattasai da tumatir mai wane ne kowa wannan abin rai dangin goro idan lokaci ya yi kawai dai kaga mutane da haka kaga mutum yana tafiya da babur yana yana yana yana wannan wani irin masifa ce wannan me yake ciki kuma a tara ma na so ka lura da rago an dade ana yin wannan abun da ba a damu da shi ba ni na rasa bala'in da ya ja ya kawo yanzu mutane suka yi rukuni akan wannan bala'i wallahi tallahi banki fa na je banki ma'aikacin banki fa ma'aikacin banki fa na rantsai da Allah da wannan a hannunsa baya iya entertainin mutane yana sauraron wannan abu ma'aikacin banki yara 'yan mata an kama su suna rubuta jarrabawar wayek da neko lokaci ya yi sun haƙura da jarrabawar sun buɗe wayar suna suna kama wannan tashar don kada wannan su yi wannan abu an kama wasu a makaranta sun fito daga makar sun fita daga aji ana lectures sun fita daga aji don su je saurari wannan shirin malami a jami'a ko malama a makaranta an kama ta maimakon ta tsaya ta karantar da yara a daidai wannan lokacin ta sariyar da karantar da yaran ta tsaya tana sauraron wannan shirin wai mutane mai kuke nema ne so wallahi ina gaya muku yan uwana bai halatta mutum ya bari a gidansa ana jin wannan ba saboda ƙarya ce kawai wannan ma ya isa ƙarya ne ya halatta ka zauna kana jin ƙarya a ina aka yi labarin sannan ana koya mutane wai soyayya wai kuma namiji ya zo ya tashabba bin nisa yana kamanta kansa da mata yana maganan mata hadisi ingantacce sahihi manzo Allah yana faɗa لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال Allah ya tsine wa namijin da yake kokari ya kwaikwayi mata tsinanne ne la'ananne ne dan me zaka rinka sauraron tsinanne la'ananne Allah ya tsine wa macen da take kokarin me da kanta namiji ar-rajulatu minan nisa to me a cikin wannan shirin kuma wallahi gidajen rediyon da suke daukar nauyin wannan shirin billahi lazim ku shirya ga muku da ubangiji wallahi sai Allah ya tambaye ku da wani dalili za ku yi sponsorin wannan shirin kuna sa ana gaya wa al'umma an daba gariya suna bata lokacin su ana hana yara zuwa makaranta saboda wannan yaro karami a islamiya baya iya zama a islamiya saboda sauraron wannan shirin yara a makarantar boko suna ta fama wallahi wani mutum ne ya bugo min waya na san shi yace wallahi malam don Allah a ce maka ai mana wa'azi yarinya ta ce budurwa wallahi da an harbe ta da an kashe ta an dauka irin masu sawa mutane bam din nan ne yace zuwa ta wani wuri tana sauraron wannan shirin sai aka ganta da wani yanayi an ga irin yadda ta shiru ta nuku sai aka dauka ta zo ta kanta shi an abubuwan ne ka san waya guri ba dan sauka akan hanya kadan wani yaro ne a wani gari lokacin da ake tashi tashin wani abubuwan ya taho da kwalinsa kwali da tattabaru a ciki kwali ne da tattabaru a ciki ya dauko yaro ne karami yana tahowa to sojoji suna zaune a wurin sai aka ce kai kai sai yaron sai yaron nan sai ya ce sai wani kai daga cikin su ya ce sauke me yake ciki sai ya ce in na sauke za su tashi sai suka bace biya ba ga gudu gaba daya sai gudu sojoji gudu in gaya maka gudu gudu gudu wallahi mala sai da aka zo aka bude sai aka ga ashe tattabaru ne kuma yaro ba ƙarya yi ba idan ya zauke su za su tashi to misali wannan uban yake gaya mun da kansa ya ce malam yarinyar nan ta zo mutane kawai suna ganin su suka fara gudu tunda ana cikin tsoro ana cikin tsoro duka duka wannan bai wuce sati biyu sati uku ba a wani wuri ne kuma wurin taron jama'a ne haka kuma ya ce yarinya ce karama amma tana da babban jiki so wannan yasa sai suke yi kamar akwai wani abu ne a cikinta ana taimata magana ta ƙi magana ashe rai dangin goro take ji wallahi malam aka baza da gudu malam ba sai gashi an kira yan sanda da sojoji sun fara kukin din bindiga wallahi nake ga mu wannan uban ke ke ga mu sun fara kukin din bindiga sai wani daga ciki yayi tunani yace kai ku da ta ne aka daka masa tsawa shi ta dawo hayyacinta saboda gaba ɗaya hankalinta ya koma kan wannan yarinya budurwa yace wallahi malam an kawo kudin aurenta auren ne ma bai yi ba tukunna ka ji wannan masifa mutum yana tuka lifan fa babur yana rataye da wani abu ana titi titi titi on yana jin rai dangin goro haba so ya kamata mu ji tsoron Allah bai kamata mu bar 'ya'yanmu da iyalanmu suna saurara wannan kayan banzan ba ba shi da wani amfani ku hana 'ya'yanku ku hana matanku ku hana duk wanda kuke da iko akai kuma waɗanda suke ɗaukar nauyin wannan shirin wallahi su yi tsoron Allah kuma gidajen rediyon nan ya kamata su sani cewa suna taimakawa wajen lalata tarbiyyar al'umma muna fatan Allah gyara halin mu Allah ya sa mu cika da imani ubangiji Allah ka rugurguza wannan shirin kada Allah ka ba su dama na ci gaba da shi kuma Allah ka sa al'ummar musulmi su farga su gane wannan bata wa kansu lokaci ne ba shi da wani amfani an samu kuɗi naira dubu goma sha biyu da ɗari uku da naira biyar Allah ya saka muku da alkhairi so kwamitin masallaci sai a je a kai wannan dubu goma sha biyun a kai ta wajen gyaran sai a ji me ya saura wani sati kuma wanda bai zo da kuɗi ba don Allah sai a kokari a zo da shi don mu samu mu gyara Allah ya samu cika da imani wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum